الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa barkanmu da sake haduwa a darsinmu da muke gabatarwa na taujih na ilmul qira'at wanda kuma wannan shine zaman mu ko majalisin mu ko darasin mu na 29 muna cikin suratu ali imran zamu tashi a aya ta 187 muna fatan Allah subhanahu wataala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya ayar da zamu tashi akan ta ita ce wa id akhadha Allahu mithaqan nabiyina wa id akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba afwan wato ka ambata ma mutanen ka lokacin da Allah ya rike alkawali da utul kitaba wanda an ka ba su littafi anan Allah ya riki alkawali da su wannan mawdu'i ne alkawallan da Allah ya doka da bayan shi akwai alkawallan da doka da bayan shi gaba daya misali kaga wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان سنة الله يدوك القول إلى النبوة وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ولما آتيتكم قراءة حمزة أنقال يقول لما آتيناكم قراءة نافع أبو جعفر سنكم الله يارك القول دبني إسرائيل ورري دبن دبن أنقال يقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنأمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون كما كان بني وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم وإذ أخذنا ميثاقكم إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة القول الذي أتكيتي كما موضوعي ne wanda yake mai fadi kwarai da gaske to Allah ya ce alladina utul kitaba wadanda an ka ba su littafi mithaq asalin shi mithaq ne sai an ka ce mithaq saboda wawun kasra ta gabace ta muna gane wa ku alladina utul kitaba wadanda aka ba su littafi bai ce ataina humul kitaba galibin alqur'ani in ya kawo utul kitaba to wuri ne wanda yake wuri ne na zargi ba aikata alkhairi ba misali kuma fahimta amma in wuri ne wanda yake galibi na yabo to zaka ga yana ambatan mun ba su الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون muna ganewa ko to sai Allah ya ce la tubayyinunnahu lin-nasi gashi ne alƙawalin tana izmantowa jumla ce wadda take tafsirin alƙawalin da Allah ya dauka mun gane ko to la tubayyinunnahu lin-nasi lalle tabbas ku bayyana ma mutane shi littafin nan ko alƙawalin nan wala taktumuhu kada ku ɓoye wannan alkawarin ban sani ko mun fahimta ba to a ƙira'ata abu amur ibn al'ala al-basri da ƙira'ata ibn kasir al-makki da kuma shu'ba sun karanta layu bayyinun na hulun nasi wala ya fito muna ban sani ko mun fahimta ba yawwa to a cikin taujihul ƙira'at al-ashir bil qur'an na kursi malika abdallah suka kawo cewa dukkan kowace ƙira'a guda biyu dinnan da an ka kawo an gari ko da kira'ata abu ibnu kasir da abu amur da abu bakar shi ne ake ce ma shu'uba kuma an gari ko la yubayyinu lahu lin nasi wala yaktumuna sun ka ce wannan kira'a da take da ya'un an yi taujihin ta da siyaki domin abin da ya zo gabaninta labari ne na waɗanda ba sa nan ikhbarun an gha'ibin fi qawlihi ta'ala wa idh akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba sannan kuma wannan wato sai zamanto asiyaqus sabiq kenan sannan kuma an samu bayanin da yazo bayan ta da lafzul ghaiba fa nabaduhu wara'a zuhurihim bai ce fa nabastumuhu ba kaga an samu siyaqi as-sabiq da al-lahiq to madalla sun kawo magana ta ibn zanjala da ya kawo daga abu amr ibn al'ala ya ce alkalamu ata aqibahu bi lafzil khabar kenan bayan abin da yazo aqib shine bayan shi kenan abin da yazo bayan shi yazo daga fuska ta bada labari wa huwa qawluhu fa nabadu fa ju'ila ma qablahu bi lafzihi sai an ka sanya wannan da lafazin sa kenan la yubayyinu lahu lin nasi wa la yaktumuna sai zo da ya'un liya atalifal kalam don magana ta samu dacewa ala nizamin wahid akan tsari daya wanda an yi taujihin wannan kira'a da alkur'ani ke ita ko kira'a da ta karanta wato fanabazuhu wara'a zuhurihim washtarau bihi samanan qalila an gane ko an dauki an yi mata taujihi da annazir tamkar irin ta wanda ya zo irin wannan usulubi inda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa iz akhadha Allahu nisa annabi na sace ni lama ataitukum ko lima ataitukum kamar da hamza karanta an gane ko da kuma lima atainaku to dukkan shi kum kum kumcin nan yana nuna ba bai ce lama lama atainahum ko lima atainahum ko lama atainahum lama ataitukum duk da yake can ana magana ne da annabawa nan ko ana magana da ahlul kitab amma irin uslubin uslubi ɗaya ne an gane ko kamar kuma inda Allah ce wa idza akhadna mithaqa bani isra'il la ta'buduna illa Allah an gane ko yawwa kaga la ta'buduna ba banda wanda sun karanta da la ya'buduna illa Allah kiran wannan ta dace da irin wannan usulubi kuma da Allah to almuhimmu Allah ya rike alƙawari da su in ka diba cikin alqira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam a safhata 804 nan ba ya kawo taujihin wannan qira'a la yubayyinunnahu lin-nasi Allah ya ce to kenan su bayyana shi ga mutane wala yaktumunahu ba su boye shi da qira'ata wato Abu Amr ibn al-Ala da Ibn Kathir da Shu'ba amma in mun ka dauki qira'ata wato jamhur la tubayyinunnahu lin-nasi kina an ka ce ku bayyana shi ga mutane na Allah ya nuna ya magana da su kiran kai tsaye wala wala wala taktumunahu ka ku boye in mun ce kai tsaye ba wai an turo musu mala'iki ba a'a uslubin khitab ki ake to cikin qur'ani yana daga cikin tafsirul qur'ani bil qur'an mu rike da kyau in Allah ya bada labarin yayi umurnin ayi abu ko ya hana ayi wani abu to in kana son ka fassara shi da alqur'ani sai ka ƙara bincikawa ka gani in akwai ayoyin da sun ka faɗa ƙarara an gane ko ko ko sun ka faɗa a fakaice cewa abin nan an yi ko ba a yi ba in umurni ne an zartar ko ba a yi ba zartar ba an gane ko in hani ne kuma shin an yi ko ba a yi ba an saba kiran ko ba a saba ba to sai Allah ya faɗi ƙarara fanabazuhu wara a zuhuri sai suka watsar da wannan alƙawli da Allah ya ɗauka a kansu ta baya su. an gane ko shi yasa Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yace wannan shine yasa ranar tashi alkiyama kafirai za a ba su littafin su ta baya wa amma man utiya kitabahu wara a zahri da hagu za a ba su bishi maliki amma sai an bankar hannun ta baya saboda wara a zuhurihim sun mai da littafin Allah ta bayan baya to aljaza'u min jinsil amal an gane ko sakamakon kai na da alaka da jinsin aikin da kai sai Allah ce wara a bahari shi ba sai a bashi ta baya fa da babu wara a zuhurihim sun ka jefar da alƙawlin Allah ta baya wasu da raubihi samanan qalila suka sai dan wani abu kaɗan na duniya da shi Allah ya ce to fa bi isma yashruna tir da abinda sun kai musanya da shi sun ka canza alƙawarin Allah an ka ba su dan wani matsayi na duniya ko kuɗi ko da wani abu na duniya ko ma menene shi to wannan shine taujihin wato wannan aya kenan aya da za ta zo gaba ta bayan ta ce an gane ko ita ce aya ta 188 a cikin wato suratu ali imran la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau an gane ko to idan muka duba la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau kada kai tsammani waɗanda suke farin ciki game da abinda suka zo da shi an gane ko wannan aya tana magana ne kan yahudawa kamar da malamai suke bayani wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu suna son a yabe su akan abinda ba su aikata ba yahudawa ne an tambaye su fatawa sai su bada wanda ba ta gaskiya ba kuma suna jin daɗi kamar sun aikata wani abin a zuwa gani fala tahsabannahum bi mafazatin min al'azab kada kai zaton waɗannan mutane za su tsere ma azaba walahum azabun alim suna da azaba wadda take mai radadi muna gane ko to la tahsabanna an gane ko da kuma fala tahsabannahum an gane ko imam ibn kasir al-makki da imam abu amr ibn al-ala al-basri sai sun ka karanta la yahsabanna an gari ko kenan la yahsabanna alladhina yafrahuna bima atau ya an ka ce la yahsabanna alladhina ya koma ghaib kenan ana magana ne da waɗanda babu suna ba sani ko mun fahimta ba kina sai zama to la ya sabanna kada su yi zato an gane ko sai ya zama to kenan la ya sabanna lalazina ya farahuna bi ma'atau an fusa hun bi mafazitin mil al'adab nan dole sai ka kaddara mafuli na biyu an gane ko to kenan su sun karanta la ya sabanna lalazina ya farahuna bi ma'atau kenan an fusa hun bi mafazitin mil al'adab fala abin nan fala ya sabannahum bi mafazatin min al'azab da an ka ce fala ya sabannahum tun da na farko na ala ya sabanna kenan domin sai fa'ili shi ne allazina sai an kaddara mafuli to amma na biyu ibn kathir da abu amur sun karanta fala ya sabannahum bi mafazatin min al'azab kenan ana magana nan da annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko tunda inda na jama'ar ta ce fala yahsabunnahum sai ce fala yahsabannahum kenan kada annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sa tsammanin bi mufazatin min al'adab sun cire ma azaba mun gane ko kenan fa'ilin ya bambanta to sannan kuma imam nafi' da imam ibn amir an gane ko al-dimashqi da imam abu ja'far al-madani kenan da imamu nafi da abu ja'far sun zan almadaniya ne ake kiransu sun karanta la yahsabanna alladhina yafrahuna bima atau an gane ko kada waɗanda kada waɗanda suke farin ciki bima atau game da abin da sun ka zo da shi la yahsabanna alladhina yafrahuna bima atau kenan kada waɗanda suke farin ciki game da abinda sun ka zo da shi na banna an tambaye su sun boye kuma suna alfahari ba sani kuma fahimta ba kenan sai zama to la yahsabanna alladhina yafrahuna anfusahum bima abin nan la yahsabanna alladhina yafrahuna bima atau kina anfusahum bima atau tunda sai an kaddara mishi maf'uli na farko sannan a ce zuwa ga nabi sai an ka ce to fala tahsabannahu intabihu nan kuma sai an ka ce fala tahsabannahu ba sai ko mun fahimta ba sabanin wanda sun karanta fala yahsabannahu kidan kada shi manzo ko mai sauraron alqur'ani fala tahsabannahum ka gane ko duk da yake na farkon yahsabanna yahsabanna na biyu shi wato ibnu kathir da abu amr fala yahsabannahum ana magana ne da zamirin ghaibati kada shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya sa tsammani ko ko mai saurare shi ko la yahsabanna dun dai ne amma fala tahsabannahum ana magana ne da annabi sallallahu alaihi wasallam bi uslubil khitab ko kuma ana magana ne da duk wanda yake sauraron alqur'ani kenan fala tahsabannahum bi mafazatin min al'adab nan ma kenan sai zaman to hum shine mafkurun bihi al-awwal bi mafazatin min al'adab shine annabi fala yahsabannahum kenan fala yahsabannahum an gane ko shi ko nan ma maf'ulu hum shine na farko bai mafazatin min al'azab shine wato maf'uli na biyu kakka sa tsammanin za su kila to sai kuma imam asim da hamza da kisa'i da khalaf wadanda duk kufiyuna ne da yaqub sun karanta la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw kidan la tahsabanna nan sai zamanto la tahsabanna alladhina yafrahuna kakka sa tsammani kidan fa'ili yana ciki anan kakkasa tsammanin waɗanda suke farin ciki kira sai da mutum shi ne mafulun bihi al'awwal la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw kakkasa tsammanin waɗanda suke farin ciki game da abinda sun ka zo da shi ma'ana an ka tambaye su ilimi sun ka boye wa yuhibbuna an yuhmanu bima lam yaf'al an gane ko suke son ayabe su da abinda ba su aikata ba to sai ka kaddara min mafazatin min al'azab domin duk abinda zai karanta da shi min mafazatin min al'azab muna ganewa ko yawwa kinan fara tahsabannahum bi mafazatin min al'azab kakkai zaton su kai mai saurare ko ko kada manzo sallallahu alaihi wasallam ya sa tsammanin za su kira daga azaba anan abin da yake son mu gani shi fi'ili na hasiba yana bukatar maf'ulun bihi guda biyu in alladina shine fa'ili in yanzu shine fa'ili to dole sai an kaddara anfusahum don a samu maf'uli na nawa na biyu in kuma ba shine fa'ilin ba to alladina shine maf'ulul awwal qira'an la yahsabanna an gane ko kina alladina shine fa'ili ba a kaddara ni kenan sai an kaddara mai anfusahum amma qira'an la tahsabanna alladina yafrahuna bima ataw kenan bi mufadatin bil azab anta ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam aw al-mukhatab ban san ko mun fahimci yadda kira'o'in suke tafiya ba yawwa la tahsabanna alladhina fala tahsabannahum bi mafazatin min al'adab kakka sa tsammanin za su tsira da azaba walahum azabun alim suna da azaba mai radadi to yana tana magana kan ahlul kitabi to kuma sai an kai taqdimu wa haqquhu at-ta'khir ba ce azabun alimun lahum sai an kace walahum azabun alimun su kadai suke da azaba mai radadi ma'ana irin azabar su tasu to irin su kadai adda irin ta nan asir ke yana kuma da zuwa ga nau'in irin tasu azaba a matsayin su na masu ilimi kuma sai ce walahum bai ce walahunna ba domin cikin ahlul kitabi akwai maza akwai mata tunda ana samun malami ana samun kuma mace malama to duk wanda ya koyi ilimi za a yi mishi azaba Allah kai mu da sani muna gane wannan yawwa to abu da ƙarshe wannan aya waɗansu da ba su fahimce ta ba marwan ɗaya ne daga cikin umara na banu umayya sai ya tura mai gadin sai ya je tambayo ma'anar wannan aya wajen abdullahi bin abbas ya ce to in dai duk mutum mutumin da ya farin ciki da abin da bai aikata ba to dukkan musu mun shiga wuta tunda kowa wata rana zai ga wani yayi wani abu ko ba ka bane sai kaga ya burge ka ji dadi kai farin ciki kuma kana son ma irin wannan abu a ce ai kai na addashi ko ba ka bane sai ce a'a wannan aya ta sabka ne akan ahlul kitabi da an ka tambaye su gaskiya suka boye kuma suka yi farin ciki da haka sai karanta wagga ayar take gabanta kaga as-siyaq ana amfani da shi tun zamanin sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam as-siyaq as-sabiq wal lahiq وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس كاجي على بنت أهل الكتاب ولا تكتمونه to sun boye fa na bazuhu wara abuhurihim kaga sun boye ko to tunda sun boye sai kuma sun kai farin ciki sai Allah ce to la tahsabanna alladhina yafrahuna bima wa yuhibbuna an yuhmadu bima la yaf'alu suna so kuma ayyuka suna da ilimi me amfanin ilimin ka baka yi aiki da shi ba me amfanin ilimin ka baka ga faɗi gaskiya ba me amfanin ilimin ka ka boye gaskiya kaga bai da amfani to wannan dai a takaicen takaitawa wannan shi ne taujihin wannan aya idan mutum kuma na son ƙari zai iya kuma cikin littafin abdurrul masun fi ulumil kitabil maknun na assamin alhalabi zai ga ƙarin bayani ayar da za mu je kanta ta gaba aya ce ta ɗari da wato biyar a cikin surutu ali imra inda Allah subhanahu wa ta'ala ce fasta jaba lahum rabbuhum ko ba haka ba to kafin ta mu'minne ne sun kai roƙon Allah an gane ko tun da yanci an karɓa baka kinai rabu an yi an yi addu'a alarma ta talazum in an ce an karɓa mutum kenan yayi addu'a ko yayi kira tunda Allah ya ce masu imani suna cewa rabbana inna na sami ila munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Allah mun ji mai kira zuwa gare ka ko kace alqur'ani yana kira ko kace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kira dama da alqur'ani ne yake kira ko ba haka nan bane yunadi lil imani shina kira zuwa ga imani kenan shi mai kiran nan ko mun ce alqur'ani ko mun ce manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa an aminu bi rabbikum mutane ku yi imani da ubangijinku fa amanna mun yi imani to wannan yake rabbana faghfir lana dhunubana Allah ka gafarta mana dhunubanmu wannan ya nuna kinin cewa mutum yana tawassuli da ni da aiki na gari kana iya tawassuli da aikin ka na gari wanda ka aikata ko ba ka dan bane ko kai tawassuli da addu'a wani bawan Allah na gari kace yayi maka addu'a ina fata ana fahimta ta ko kai tawassuli da sunayen Allah walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha da sunayen Allah da sifofinsa ina fata ana fahimta ta yawwa to wannan malamai sun yi littafai akwai risala ta sheikh nasir bin albani na at-tawassul wanda ya duba cikin ta zai ga wato bayan ne kwaye da gaske da rubuce rubuce kuma da sauran malamai sun kai ko ba haka ba sun ka ce to rabbana faghfir lana dhunubana Allah ka gafarta mana dhunubanmu wa kaffir anna sayyi'atina ko Allah ka kankare muna muna na ayyukan da mun kai waɗansu malamai bibo sun tafi cewa da az-dhunubu da as-sayyi'atu da abu guda ne faghfir lana dhunubana Allah ka gafarta mana dhunubanmu shi zunubi an kira shi zunubi sai kuma an ka kira shi sayyi'a saboda abu ne wanda yake sayyi mummuna ne in ka aikata shi zaka ji bakin ciki a duniya sannan kuma a lahira in ka ganshi cikin littafin ka kuma zaka ji bakin ciki sai zama to mummuna bai da kyawun kallo su kesa suka ce da zunubin da sayyi'a duka ɗaya ne illa kowanne can an nan an hankalta mu abu da wanda yake da bakanta mu mutum da shi sa an kira shi sayyi'a wasu malamai sun tafi cewa a'a zunubi shine abin da ka aikata tsakaninka da Allah sayyi'atu kuma wanda ka zalunci mutane idan baka yi sallar azhar ba tsakaninka da wani in ka ci kudin mutane tsakanin gara da wani in ka yi gulma sai sun ka ce to azunu suna da alaka da mi tsakanin ka da Allah a sayyi'at tsakanin ka da bayi ba sai kuma na fahimta ta ba mutane suna wato bambantawa tsakanin su akwai maganganu da malamai suka yi kan bambantawa tsakanin azunu wa sayyi'at malamai zaka suna bayani akan su to almuhimmu da sun yi sun ka ce Allah ya gafarta musu wa tawaffana ma al-abrar Allah ka kashe mu tare da mu tare da mutane na gari donan ba suna nufin a mutu lokaci guda wurin Allah bai kashe mu'min lokaci guda kuma dan ka mutu tare da mu'min ne in kai ba mu'mini bane aikin banza ne nan suna nufin Allah ya kashe su suna cikin wannan hanya ta su shi da suke nufi ko mutum ya riga ka mutuwa in ka mutu akan tafarkin shi aikun mutu kamar ma'iyya nan ana nufin ba ma'iyya zamaniya ba a'a ma'iyya ta almanhajiyya mun gani kuma da sun kace Allah ya kashe su kuma ana mutum yayi gudun mutuwa a'a ba mutuwa sun ka tambaya ba suna fatan na su mutu akan hanya ta gari sannan rabbana wa atina ma wa attana ala rusulika Allah ka bamu abinda ka yi mu da alƙawari akan manzanninka ba na nufin saman kansu ba a'a ala alsinati rusulika akan harshen manzanninka tunda Allah ya yi alƙawari ta harshen manzanni wanda ya imani ya aikata aiki na gari ina zai shiga aljanna kina Allah ya ba su wannan sakamako wani ya ce tunda mu'min ne don mi zasu roƙon Allah don ba dole bane to dan kai imani ka aiki na gari sai ka ci da Allah kai waye kai ni kai ka isa ka biya ubangiji ne mu'min da ya baka kaga waɗannan wasu sun ce don mina za a cewa kasa wala tukhzina yawmal qiyamah ba ta wala tukhzina an gane ko wala tukhzina Allah karka kaskantar da mu yawmal qiyamati ran tashin alqiyama innaka la tukhliful mi'ad Allah kai baka saba alqawli asalin mi'ad mi'ad daga wa'adad mi kasra ta gaba cewa wasi an kamar da ta yawo mun gane wannan da ke ko yawwa sannan wala tukhzina lamunan lamun nahyi ce ita ko lamun nahayi in ta shiga cikin fi'ili mudari'i jazma take masa to wanga fi'ili kuma tukhzi mu'tal lil akhir ne sai an ka shafe hasfu harful illati shine alamatul jazm mun gane wannan ko yawwa kenan wala tukhzina yawmal qiyama Allah ka kaskantar da mu ranar tashi alkiyama ka kuma yatar da mu innaka la tukhliful mi'ad Allah baka saba alqawli to alramma mun jiya ko don haka wannan shi ne ya kamata kafin mu je ga aya mutum da san tawassuli ba a yin tawassuli da abin da shari'a ba ta yarda da shi an gane ko Allah ne ce a yi tawassuli a yi tawassuli da sunayensa da mi da sifofinsa a yi tawassuli da aiki na gari imanin ka aiki na gari ne ko ko wasu ayyuka da kai na gari in mun ka tuna hadisin mutanen nan da sun ka shiga cikin duki ko goyen ruhe da su kowanne daga cikin su ya haɗu ne kokari wani aiki da yayi da wanda wannan mata ta so ya so ya zina da ita ƙarshe kuma ta tunatar da shi Allah ya fasa ko ba karan bari da wanda iyayen shi suka yi bacci ya kiba ƴaƴan shi makiyayi ne ya kiba ƴaƴan shi su sha abin sha sai da bisir suka falka ko ba karan bari da wanda kuma mutumin ya yi aiki wajen shi ya bai amshi kudin shi ba sai mai dabba ko akuya har ta yi ta hayayyafa kuma ya bashi wannan abin to kaga wannan tawassuli da ayyuka nan abin sai kuma abu na gaba shine tawassuli da halin da kake ciki an gane ko hali kada ya tausiri da halin da kake ci annabi Musa alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammu taslim yayi tausiri da halin sa yake cewa rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir kaga ya tausiri da halin da yake cikin na tsalli yace Allah ya taimake shi to dan haka ne tawassuli ba a tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ce don annabi sai dai ana tawassuli domin ko ka ce don albarka annabi ko don annabi a'a ba a yi ba wai don saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da daraja ba ko bai da kima a'a ana tawassuli ne da ibada shi jikin annabi ba ibada bane ko ba kadan bane daraja annabi ba ibada bace albarka annabi ba ibada bace ba kuma raina manzo ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba mun gane ko a ana tawassuli ne da kaunan manzo sallallahu alaihi wasallam an gane ko kana tawassuli ne bi muhabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam an kace muhabbatin nabi ya shafi abubuwa guda biyu kaunar da Allah yake ma annabi kana iya tawassuli da ita don ya shafi zatin Allah ana tawassuli da zatin Allah da kuma ayyukan shi da sifofin shi da kuma sunayensa kuma kaunar da muke ma annabi ita matsayin ibada take kenan in kace bi muhabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam bi muhabbatika lahu ko bi muhabbatina lahu duk da yayi mun gane da kyau yawwa to bayan sun yi wannan addu'a ga inda tawjihul qira'at zai zo fastajaba lahum rabbuhum sai ubangijin su ya karba musu anni la udhi'u amala amilin minkum min zakarin aw untha Allah ce ba na tozartar da aikin wanda ya aiki daga cikin ku min zakarin namiji ne aw untha ko mace ba'dukum min ba'd sashen ku daga sashe yake falladina hajaru waɗanda suka yi suka yi hijira wa ukhriju min diyarihim aka fitar da su daga cikin gidaddajin su subhanallah kaji waɗanda suka taimaka ma addini tun farkon addini sai da sun ka bar garin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su an gane ko an ka fitar da su daga gidaddajin su an gane ko yawwa wa uzu fi sabili aka cutar da su fi sabili a cikin hanyata ma'ana dan wa an ka cutar da su don Allah tunda sun tsaya sun ce za su bi addinin Allah an ka ce to waɗanda ha ya kamata a lallasa su eh dama da kace zaka aikin Allah da shaytan da shaytanin mutum da shaytanin aljin duk sai su tattako maka a ce ji wancan bai da aiki ko shi wancan kina nuna yayi kowa son Allah yayi kowa ga da addini yayi kowa tsanantawa subhanallah karshen ta mutumin nan ko magana bai taɓa maka ko ba haka ba bai damu da kai ba amma saboda kai baka gane cewa abinda kake akan shi ba mai kyau bane muna ganewa to shi yasa kai kuma sai kai hakuri hanya ce ta annabawa da bayan Allah na gari sai an yi maka izgili sai an zage ka in ma baka yi anniya ba a daure ka in baka yi anniya ba kuma a kore ka in ka baka anniya ba a kashe ka wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khayrul makirin wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina fa awha ilayhim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin qala al-mala'u alladhina istakbaru min قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين gane ko shi yasa Allah subhanahu wataala ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa laqad istehzi'a bi rusulin min qablik fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un kuna gane ba ko kenan da in kace zaka aikin Allah sai ka shirya sai Allah ya ce to wa udu fi sabili aka cutar da su danni wa qatalu wa qutilu haka ne ko arma imamu hamza da imamu al-kisai da imamu khalaf duka wadanda kufiyuna ne sun ka karanta wa qutilu wa qatalu an gane ko wa qutilu waƙatalu to kaga kira a waƙatalu suka yi yaƙi waƙutilu aka kashe su ba ta da wani iskari amma waƙutilu an ka kashe su a wannan kira a ta hamza da kisa'i da khalaf waƙatalu suka yi yaƙi to kaga mutum in an ka kashe shi ana nan ma ai bai dawo ko ba ka dan bane zan can yaƙi ga dashi ai bai kota su ba sai dai a turbuɗe to ya an ka haka ko hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallam kin shuhada'u Allah zai tambaye su mi suke su yasu ce a su inda yana yiwa aimi a dawo da su duniya a saki sake wata shahada ba ce mun suke da bukata ke ko ba ka dan bane har hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallam ke cewa ga na yi fatan a ce inda ina da rayuka masu yawa a kashe ni in dawo a kashe ni in dawo a kashe ni in dawo cikin hanyar Allah to almuhimmu in ka ce wa qutilu an kashe su wa qatalu suka yi yaki akwai mi akwai ishkali to anan dama shi sa taujihul ilmul qira'at yake da amfani wanda qira'a ta su hamza da kisa'i da khalaf taujihin ta guda biyu zaka yi na farko shine kace a'a alwawu la tufidu tartib ita wawun ba ta nuhin abu dole sai an jeranta shi kenan da ita da qira'at wa qatalu wa qutilu da qira'at wa qutilu wa qatalu dun ma'anar su guda su ma abinda take nuna wa qatalu wa qutilu shikenan tunda walladina yabituna li rabbihim sujadan waɗanda suke kwana suna sujada wa qiyaman kuma suna tsayuwa to Allah ramma sallah dai in za a yinta kowa ya san aidan tsaye ake fara sana'i sujada asalin ta wallazina yabituna li rabbihim qiyaman wa sujada suna tsayuwa suna sujada amma ba su yi sujada ba sannan su yi tsayuwa abin ya kuma kenan tariyan bayi kenan tunda irin film na ko kuma kasan na bidiyo ko kuma disk na bidiyo shi da aka iya tariya baya sai kaga abin ya koma da baya ko ba haka bane eh to kina asalin maganar wa qatalu wa qutilu sai an kace wa qutilu wa qatal wasu malamai suka ce a'a yadda za a yi ga qira'a ta hamza da kisa'i da khalaf wa qutilu an kashe sashen su wa qatalu sashen su kuma yayi yaki dalili saboda matsayin al'umma guda muke inna hadhihi ummatukum ummatan wahida muna ganewa bani isra'ila Allah ce wa idh akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum mun rike alƙawari da ku kakku zubar da jinin ku an gane ku amma abinda ake nuhi ba wai kada ka dauki yuka ka soka makanka ba a'a kada ka cutar da ka zubar da jinin dan uwanka domin in ka zubar da jinin dan uwanka al'umma ɗaya ce duk an tashi ana wuri guda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathali jasadil wahid idha istaka minhu udwan tada'a lahu sa'irul jasad bis sahri wal humma abinda ya shafi al'umma abinda yake ba mu wahala har yanzu ke mu gane al'umma ɗaya muke duk sharri duk abinda ya samu dan uwanka ya same ka to wanga ne ba mu gane ba sai ka yarda a cutar da dan uwanka ta hanyar ka to kuma wata rana kama abin zai kai gare ka eh yanzu turawa yadda suke suna bata kasashen mu sai su nuna bari ku yan misali wani lokaci zai amfani da ni da kabila sai su ce to ku bari mu kashe waɗancan ku mu ba ku dadi alhali waɗanda mutane kuna tare da su shi ko da waje zo shi da tuni ko ku sai a'a ku bari yan yanki kaza mu cutar da su ku mu hallaka su ku kuma ku zama ka gani ko kuma su yi amfani da yan addini kaza muna ganewa mu yanzu misali musulunci in za a zalunta kafiri ai musulunci bai da zalunta kafiri ba kenan dan mu musulmi mu addalin jayi in mun kaga baturi ya to zai zalunta kafirai sai mu hana saboda idan muka yadda aka zalunce shi ai ba addini bai umurce mu kuma tana yiwa in mun ka kirda a zalunce shi ya gane ma addinin ya dawo ya bi addinin muna gane wannan da kyau to rashin daukar kanmu al'umma daya su yanzu kasar su duk wanda a cikin kasar mai sunan dan kasar to duk abin da ya shafe shi ya shafe kasar america saboda mutum guda tana iya yaki ka gani da kone gari ko ta yaki wata kasa amma munin zai kasance a kullum abin da suke kwaro mulki ne ku ku taho mutum kama ku zalunci yan kabila kaza ko ku zalunci yan yanki kaza ko za ku yo in haka nan ne kenan yoshe yoshe za mu samu nasara kullum kenan in wanga yake a damu wanga in in duk sun ka kasa aidu su ba mu lahiya to kenan sai zaman tona ana nufin sashen ko an kashe su sashen su kuma sun sun je sun yi yaki da haka na za a taujihin wannan wato wannan kira'a sai ce to Allah ce to waɗanda sun kai wannan an ka fitar da su ai an sun kai hijira an ka fitar da su sannan an ka suka yi yaƙi aka kashe su ko ko wa kutilu sashen su aka kashe wa qatalu sashe yaƙi la ukaffiranna anhum sayyi'atihim Allah ce zan kakkare musu munanan ayyukan da sun ka aikata mun gane ko wala udkhilannahum jannatin sannan zan shigar da su aljanna tajri min tahtiha al-anhar wadda koramu suke gudana karkashin ta mun gane ko to wani wuri qur'ani kuma sai ya ce tajri min tahtihimul anhar to min tahtiha ne ko min tahtihim ko ga bane innal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im cikin ka hakma ya kawo wannan innal ladina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar to ga wannan can an ce ta na an ce ta hatiha da sauran ayoyi kuma an ce ta hatihimul a cikin yunus da kuma kahaf misali sai a ce a'a min tahtiha ba ana nufin ruwa suna shiga karkashin ƙasa aljanna ba min tahti an gane ko a shijari hakimihi wa kusuriha ruwa suna gudana karkashin itacen bishiyoyin aljanna da komi da kuma gidajen aljanna yadda in sun bi kai kana garin su wasu malamai suka ce kai kasa aljanna da kasar duniya ba ɗaya na ba kasar duniya na 'yan ruwa sun ka shiga ba a gani ita aljanna tana yi wa kasar ta ma abinda aka karkashin ruwan ta ma kana gani don haka in ka ce tajibin ta haƙe a ba sai ka ce ta hata a shijari ha ko ta hata kusuri ha ba mun ji wannan da kyau to inda aka ce min ta hata yin ba ko da muƙaddarta kasar ko mun ce tunda in an ce min ta hata yin su mutanen a cikin aljanna suke to tunda suna saman kasar to da an ce min ta hata ai babu wata matsala in an ce ta hata kusuri ha ai su suna cikin kusuri kin to amma yanzu misali idan an ka ce min tahti hal anha aljanna yake kuma zuwa gare ta min tahti kuma zuwa gare su to shikenan babu matsala idan an ka ce abu yana kasan motar ka kana cikin mota kai ma yana min yana kasan sa to tunda kuna cikin aljanna dan an ce ruwa sun bi karkashin benen ta a yau mi matsala to kenan kasan ku to dan haka ba kuskure ne ba kuskure bane a akwai cikin alqur'ani kamar da wadansu mutane suke sa tsammani sai Allah ce wani utukhilin nahum jannatin ta jiri jannatin kinan Allah ya fassara aljanna malamai suka ce manya guda hudu ne duk da ke darajar aljanna ta kai guda ɗari amma dai aljanna guda hudu ne mun gane ko wani man kafa makama rabbihi wa min dunihi ma jannata al'anharu kuma ƙoramu da suke gudana Allah ya bayyana su ya ce fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى sai Allah ya ce to thawaban min indillah sakamako ne daga wajen wa daga wajen Allah wallahu indahu husnul thawab ga Allah ne kyakkyawan sakamako yake an gane ko ya kamata ya ce wallahu husnul thawab indahu sai ce indahu husnul thawab saboda ya nuna maka cewa muhimmancin kasancewar sakamakon na wajen shi sai sai gabatar da shi don muna in kaba mutuwa ajiya watakila ko ka zuwa babu ta ko ka iska an taba ko ka iska ta lalace ko ba ka bari a ko kuma a shi bai taba ba amma yau da gobe ko an dauke ko abin ya samu matsala ba daga wajen shi bane amma wajen Allah ba a iya sace abin wajen Allah ba a iya fo wallahi ba a iya cin amana abin kuma bai gumda bai lalacewa suna nan wurin shi sai sace inda a wajen shi shi Allah subhanallah to Allah ya ba mu kyakkyawan sakamako duniya da lahira to wannan shine abin da aya ta kumsa amma kafin mu wuce aya ta gaba za mu yi amfani da wata ka'ida shine taglibi janibin dhukuri ala janibin inath shi taglibi janibin dhukuri ala janibin inath ba ko ina ake shi ba yanzu da Allah ya ce fastajaba lahum rabbuhum Allah ya karba musu ai bai ce wala hunna ba amma masu yin addu'a ai maza na addu'a mata na addu'a nan suka ce ayin taglibi janibin dhukuri ala janibin inath da Allah ce inni la udhi'u amal amilin minkum min dhakarin aw unsa ban tozartar da wanda ya aiki minkum daga cikin ku ne yana nufin mu'minai dan ya ce man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min ba'dukum min ba'd sashen ku daga sashen ku an gane ko sai ce fal ladina hajaru wadanda sun kai hijira hijiran nan nan wawun ce hajaru wa hajarna na li taglibi janibi dhukuri ala janibi al-inath mata ma sun yi hijira ku banda maza ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka ya ayyuhal ladina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratun famtahinuhunna to wa ukhriju min diyarihim an ka fitar da su daga cikin gidajen su an fitar da maza an fitar da mata nan ma ji taklibi janibin dhukuri ala janibil inas wa udhu fi sabili an ka tuta musu su ma mata an tutar da su an gane ko to wa qatalu sai suka yi yaki turan yaƙi ba a yi taglibi jaribin duk da zarabin nasu ba don a musulunci maza na an ka farlanta ma jihadi ba mata muna gane ba ba a ce wa katal na badan bai zakuwa ba a cewa taglibi wa kutilu aka kashe su to shi kenan nan kisa in ba wajen yaƙi ba ne tun da mace ba a farlanta mata jihadi ba sai ya zama to in dai kisa ne mujarrad an kashe maza an kashe mata tun da a makka in ka diba su sumayya ai kashe su an kai saboda sun tsaya ma addinin allah kenan sai ya zama to li taglibi janibin dhukuri ala janibin ina an gari ku la'ukaffiran na annuhum sayyi'atihim maza ɗaya za a gafarta ma a ana gafarta ma maza ana gafarta wata la'ukaffiran na annuhum wa annuhunna sayyi'atihim sayyi'atihim wa sayyi'atihinna wala udkhilannahum jannatin maza ɗaya su ga aljanna a a wala udkhilannahum wala udkhilannahum to ga ka'ida yawwa wagga ka'ida tana da muhimmanci ga mai tafsirin alkur'ani mai girma shi yasa ka'idodi na usulul tafsir da usulul fiqh suna taimaka ma dalibin ilmi wajen tafsiri da kuma fahimtar shari'a in na usulul fiqh ne na usulul fiqh ne sannan kuma da usulul hadith ko mustalahul hadith ko ulumul hadith an gane ko kamar da malamai suke kira su don ka fahimci yadda ilimin hadisi yake Allah ya taimake mu yawwa ayar da zamu je akan ta ta gaba ita ce inda Allah subhanahu wataala aya ta 197 a cikin suratu Ali Imran la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil biladi Allah ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada wato kai da kawon kafirai asalin taqallub shine jujjuyawa abu mun gane ko kalabar shay'a ya juya shi aqlabahu ya juya shi wasu malamai sun kace iqlabi bi dace a ce mai iqlabi ba kalbi kamata a kira shi amma saboda an ci an hankalta mai izhari kaga shi izhar if'al ikhfa shi ma if'al sannan kuma idgham to su ce kalbi sun kace a ce iqla ya hidadi shi ma duk shi sai tare da su amma asalin kalaba fi'i na kalaba yana nuna juyawa bai bukatar sai an kara alhamza wasu ka ce a ƙara alhamza saboda ƙarhin ma'ana ba sai kuma fahimta ba to asalin taƙallu kenan sai da mato jujjuyawa amma nan ba ana nufin jujjuyawa ba a'a jujjuyawa ta kai da kawo da hali mutumin da yake wani wuri ya koma yake wani wuri ai ya dan jujjuya al'amura ba sai kuma fahimta ba to nan ba ana nufin mutum ya kwanta ba kuma ya tabi kida a saman kasa ba haka ake nufi ba la ya gurran laka taqallubul ladina kafaru fil bilad kada kai da kawon kafirai ya rube ka Allah da magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane sun kace al'umma su ake rufi don shi wannan ba zai rufe shi ba wasu ka ce a saboda irin wannan abubuwan na wasu wasi suna iya bijiro ma annabawa amma daga baya Allah yake ture su kinan sai da manto manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma ya shiga ciki muna ganewa yawwa to idan muka duba ruwais an gane ko shi ya karanta la yaghrunka ruwais wanda rawi ne na yaqub al-hadrami abinda al-basri an gane ko eh domin waɗanda sun kawo riwaya ga yaqub rauh da ruwais to nan tun da ruwai suke ne kiran shi kadai ne karanta haka sai da mutu sauran duk la ya gurin sun karanta la ya gurin kallata taqallubul ladina kafaru fil bilad an gane ko ya gurunka to ya ce ya gurunka kada ya rude ka la ya gurrannaka kada ya rude ka ah to ai babu babu bambanci ko sai su so biyarsa la ya gurunka nunu tawkid al khafifa la ya naka nuna tauki a taƙila a to da jin kuma an bambanta ai ya kamata a ce da bambanci kuma ka bari wasu malamai su ce a'a tunda an ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ake nufi farkon magana tunda abin yana mai maituwa kai da kawon kafirai farkon rayuwar shi ai ba bane da zuwa shekara goma bayan haka to na farko sai a ce la ya da shekaru sun ka ja ba a kama su ba sai Allah ce la ya gurrannaka in mun ce manzo sallallahu alaihi wasallam shi ba wanda yana zo mishi ko ba ka nan bane na biyu ko ka ce la ya gurrunka kai mai saurare wanda ba la ya gurrannaka kai mai saurare wanda ba annabi ba saboda kai wannan abin yana ima tasiri kwarai amma la ya gurrunka tunda nuru tauhid da kuma ce kai annabi kada ya ka saboda tasirin da kai da kawonsu zai yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba daidai wanda zai yi ma mutanen shi sai da mantoto kunan ko kai mai saurare la ya garu la ya gurrannaka shi ko la ya gurunka mun ji wannan da kyau yawa to kidan kaga za a hankalta mai yadda abin yake ko ko a'a la ya gurunka da kai manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma shi mai saurare misali mumini lokacin da kuke cikin halin sauki sai a ce la ya gurunka muna ganewa la ya gurran naka lokacin da kafirai sun ka kawo muku hari ko sun ka sa muku takunkumi to kaga kuna cikin tsanani sai a ce to ga shiru ɗaya ka wannan abu da suke yi an gane ko to Allah ce mata'un qalilun duk kai da kawo da suke yi mata'un qalilun dan jin daɗi ne dan kaɗan an gane ko yawwa a cikin kuma nahal sai ce mata'un qalilun wa lahum adabun alim nan kuma cikin alim na ce mata'un qalilun thumma ma'awahum jahannam can cikin yunus sai ce mata'un fid dunya babu qalilun kenan in ka ji qalilun ali imran na da min da nahal in ka ji wa lahum adabun alim mata'un qalilun wa lahum adabun alim nahal mata'un qalilun thumma ma'awahum jahannam kana ali imran shi ko mata'un fid dunya thumma ilayna marji'uhum shi ko cikin suratu yunusa ana rama mai har da alqur'ani sannan Allah ya ce zuma wa awahum jahannam ba kuma su wutar jahannama wa bi isal mihad shirfida ta yi muni wa bi isal mihad hiya kenan al makhsus bi dhanbi mahdhuf kaga san dai a ce maka mutun yau irin su shugaban shugabannin nan kasashen America irin su na misali na kasashen Turai da irin su ma na Rasha wanda bai yi imani ba a ce maka duk daukar kaga sun ka samu karshe abinda za su taka ita ce wuta ai da nan zaka rena duniya ko ba haka da bane ba sani ko mun fahimta ba a ban sani ko mun fahimta ba to kafin mu je aya ta gaba aya wadda mun ka karanta fasta jaba lahum rabbuhum anni wajen wa qatalu wa qutilu in mutum na son ya ga yadda ake taujihin ta karin bayanai sai ya koma cikin littafin alqiraat wa atharuha fi tafsiri wal ahkam a shafi na 902 an gane ko? shafi na ɗari tara da biyu na muhammad bin umar bin salim bazmul zai ga wannan bayani to madam to a nan kafin mu yi karkare tun da aya guda ce ta yi saura wajen taukihul kira'at mu kai karshen ali imrana kuma sai mu tsaya daga nan gibo a lugha ko ga faɗa mun san nuna taukirin khafifa da faƙida ai ba guda ba sai malamai suke cewa in kana son ka gane bambancin su kuma cin suratu yusuf can wajen faɗar Allah subhanahu wata'ala inda ta ci matar sarki da ta nemi annabi yusuf ya yi da ita kiya ta ce wala illam ya fi alma amuru in bai aikata abin da na umurce shi ba sai ta koyi ka tauce ce wala illam ya fa'al wala illam yazni bi ba ji haka ba tace ma amurhu abin da umurci saboda da ba abin da za su a faɗa bane al-udul al-qur'ani al-ramma sai tace la yusjananna nuru tawkiro ce ita wagga taqilata amma sai tace wala yakunan min as-sabirin in ka diba wala yakunan zaka ga cikin qur'ani alif an rubuta amma asalin shi nuru tawkidin al-khafifa ce wala yakunan wala yakunan min as-saghirin saboda mimun tazo amma asalin shi la yakunan min as-saghirin to sai malamai suka ce da saqila da khafifa ai an san duk ko saqilun da an kace babu shi da nauyi da wanda bai nauyi ka san ba dai bane to amma me yasa sai amfani da saqila a farko na biyu sai amfani da khafifa la yusja nanna malamai sun kace abu na farko tana da tabbaci a kan shi in bai aikata ba la yusuf jananna za a kai shi gidan kasu tana da tabbacin a zahiri tana da damar da za a kai shi gidan kasu amma wala ya kunan mina sahirina nuna tauki da alkafifa zai kasance daga cikin kaskantattu malamai suka ce abin da saba ta ce wala ya kunan na ba saboda ba ta da tabbaci domin daure mutum ba shi ke nuna ya kaskanta ba kana iya ka daure mutum ya zo sanadi ɗaukaka ce gari shi ka ku ga lalle tabbas kuma ya yi kasu la yusjananna kuma Allah ce wa dakhala ma'ahu sijna fatayan amma wala yakuna min as-sagirin wannan bai tabbata ba bal ma ya zamantu min al-akramin Allah ce wa kadhalika makkanna li yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haythu yasha nusibu bi rahmatina man nasha gashi nan sai zan babban mutum wanda yake mai fada ajiya to shi yasa kaga irin waɗannan abubuwa na lokacin mutum yake ba su da amfani kuskure na mutum ya bincike in Allah ya gane da shi yayi bayani wallahu a'lam aya ta ƙarshe sai Allah ce lakinin lazina taqaw rabbuhum kum wadanda sun kaji tsoron ubangijinsu lahum jannatun suna da aljanna ta jiri min tahtiha al-anhar wadda ƙoramu suke gudana karkashin ta khalidina fiha suna masu abin da wadanda an ka kaddara ma da goma a cikin ta nuzulan min indillah wato abinda ake tattale ne na bako shine nuzulan an gane ko abinda an kai ma bako tattale amma min indillahi daga wajen Allah kaga a ce kai bakon Allah na kasarta Allah ya tattalin ka ai an kai karshen tattali wa ma inda Allah khairul lil abrar abin da yake wajen Allah shine mafi alkhairi ga masu da'a ma'ana duk dadin da sun ka samu a nan duniya ko ba kaɗan bane kaɗan ne eh don daɗin duniya karewa shi kai in kuma duk daɗin duniya ba ba a samu shi ɗari bisa ɗari amma imamu abu ja'far ya karanta lakin nan ladina ta ƙaurabba su ko sauran sun karanta lakin ladina ta ƙaurabba to gine ne bambancin su ita lakin harful istidraki ce amma ita lakinna harful istidraki ce amma tana dauke da ma'anar ta'kidi kiran tana yiwa waɗanda ake magana da su sai su bambanta idan mutumin da ake magana da shi an gane ko mumini ne sai a ce lakinin lazina ta ƙaurar bambayo kafin sai amin shadda amma kafiri sai an ce lakinin lazina ta ƙaurar bambayo don saboda shakka shakka shakka yi ko kuma a imanin mutane ba ɗaya ba waɗanda imanin su ya ƙarfi lakinin lazina ta ƙaurar bambayo istidrakin sai a musu shi khafif amma waɗanda imanin su yana ɗan raurawa sai a ce lakinin lazina ta ƙaurar bambayo muna gane wannan to amma wajen irabi lakinin lazina ta ƙaurar bambayo lakin ita ba ta aiki allabi na sai da manto mubtada an gane ko tun da ba ta aiki sai ta zamanto mubtada lakin alladina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar to ita jumla ta lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar asalin shi jannatun tajri min tahtiha al-anhar lahum mubtada ne da khabar to tunda an samu mubtada da khabar sai ya zamanto shine khabarul juwa to alladina lahum tunda shi alladina mubtada ne to jumlar da ta biyo baya sai ta zamanto duka a dunkule ta sai ta zamanto khabar sai ka kuma cikin i'rabu aljumal da aljumal allati la laha mahallu min al-i'rab da allati la mahalla laha min al-i'rab da ma'ani aljumal a cikin ilmin balaga nan ne zaka ƙara wayewa shi i'rabu aljumal nahwu ma'ani aljumal kuma cikin balaga in ba ka hada wannan ba ka karanta asrar na aljumal sai ka zamanto karatunka yana da rauni ko ba haka ba to amma lakinnan labina ta ƙaurabahun tun da lakinna ne sai zama to allabina shi ne ismuna lakinna domin ita irin yake inna ta kai kamar yadda ake cewa inna Allah a gafurur rahim to inda suna Allah ne zuwa ce lakinna Allah ba sai ko muna fahimta ba to amma ita allabina matsalarta mabniyun na bai ɗauka irabi to amma tunda mabni bai dauka irabi yanzu kaddara za a yi lakinil ladina alladina suka ce mubtada mabniyun wato ismu mawsul mabniyun ala al-fathi fi mahall ar-raf'i mubtada lakinil ladina in ka karanta kuma lakinnal ladina sai zama to alladina ismu lakinna an gane ko mansu nan wato halin nasuba yake lakin lakinna wato ismu mawsulin mabniyun ala al-fathi fi mahallin nasri domin waggannu wagga fataha ba ta i'rabi bace dan bai canzawa ba a cewa alladhinu ko alladhini baka cewa ja alladhinu ra'aytu alladhina marartu bil ladhini to kaga in kace ra'aytu alladhina kaka san tsammanin nadin nan ta i'rabi sai a matsayin mabniyu yace kina a i'rabi sai an bambanta to kaji dai Allah ya ce tunda an yi magana kafirai sai an kai istidraki kamar tunda an kare magana kafirai wa za a magana kiran masu imani ai al'ada ce mata alqur'ani uslubul muqabala an gane ko in ya kawo wannan sai ya kawo wannan da yace fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijara sai ce mi uiddat lil kafirin sai ce mi wa bashiril ladina amanu kaga ai magana masu imani da an ka zo wajen kafirai an kai magana su an ka ce lahum azabun fil hayatid dunya wal azabul akhirati ashaqqu wa ma lahum min allahi min waq ta gane ko an yi bayanin azabar da kafirai za su shafi aka ce matsalul jannatin lati wa'ida almuttaquna kaga yanzu aka zancen masu imani ina fata mun ce ni da Allah ce fa amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna sai ce ni fa saniyasirhu lil yusra wa amma man bakhila kaga kishiyar wanda ya wanda ya bayar kenan to cikin qur'ani irin wannan yana da yawa ana kiran shi al'adat alqur'aniyya ko al-asalib alqur'aniyya ko kuma al-kulliyat alqur'aniyya to ne ya kamata mu dakanta saboda mun kai karshen ayoyin da zamu taujihin su wannan aya ta lakin ladina da lakin ladina imamu abu ja'far shine karanta lakin ladina kuma mun yi taujihin ta gurgudon abinda ya saukaka abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh